sannan hal yu'tabaru hadhal jawabu shin wannan amsa da munka basuwa ba an ba da amsa ba da dunkulalla da wadda affayyatacciya shin wannan amsa da an munka basuwa ana ana lura da ita taharifan matsayin tahariful kalimi amma wadihi am lahu nadhirun koko tana da wani abu mai kama da ita ga shari'a kun fahimci abin da yake nuhi amsar da mun ka bai tayi koko a ana cewa mu ma mun yi tahriful kalimi naqulu sai mu ce lahu nadhirun wannan amsar da mun ka basuwa tana da abin da aka kama da ita ga shari'a kama fi ƙaulina kamar yanzu muna magana ne game da abin ga inna Allah khalaqa adam ala suratihi ba akai ne yana duk aka wannan cece ku ce ba to akwai abinda sai mun ka ce ai wannan idafa suratihi ba ga idafa nan ba mudafin da mudafin ilaihi to sai an ka ce ai wannan idafa ce ta tashrifi da takarimi ta girmamawa da darajantawa to akwai abin da aka bada ita ga shari'a ya ce iya akwai kama fi ƙaulina kamar faɗarinmu ce baitul lahi ɗakin Allah kaga mudafin da mudafin ilaihi Allahu shi ne mudafin ilaihi baitun shi ne mudafin ba ga idafa nan ba baitun lahi wa naƙatun lahi naƙatun lahi wa suƙuyaha taguwar Allah wa abdullahi bawan Allah kaga waɗannan idafa ce wace irin idafa idafa ce ta girmamawa da darajantawa la'anna hadhihi sura domin wannan sura da annabi yace Allah ya halicci annabi Adam akan sura ta wannan surar ai suratu Adam surar da Allah ya halicci annabi Adam akan ta wanda Allah annabi ya raba ta ga Allah munfasilatun sura ce wadda ta fita daban ba'inatun min Allah wadda ta bambanta daga Allah da an ka ce annabi ya ce Allah ya halicci Adam akan sura tai yana nahi akan yadda sura Allah take a'a ma'ana ya halicci Adam da surar da shi Allah ya halicce ta to saboda surar tana halitta Allah sai Allah annabi ya raba ta ga Allah rabawa idafa ta daukakawa da girmamawa muna tare wa kullu shay'in duk wani abu adafahu Allahu ila nafsi da Allah ya raba shi ga kansa kamar can da yace baitul lahi ya raba dakin ga Allah yace naqatul lahi ya raba taguwar ga Allah abdullahi ya raba bawan ga Allah duk abinda Allah ya raba shi ga kansa wa huwa munfasilun yana rarrabe da Allah daban yake da Allah ba haɗe yake da Allah ba ba'inun anhu manisanci ne daga Allah to fa huwa min al makhluqati to in ka bincika abin nan yana cikin abin da anka halitta halitta shi an kai to fa hina idan lokacin nan yazulul ishkar rikici ya gushe babu wani rikici muna tare duk abin da Allah ya raba shi gari yayi idafa ta yanzu dai mun san abin da idafa ko da mutum bai karanci na hau ba ko idafa raba abu gamu kama a ce baitun lahi ɗakin Allah kaga an raba ɗakin ga Allah ɗakin wane ɗakin Allah yanzu da ɗakin da Allah haɗu suke ba haɗu suke ba daban-daban suke to duk abin da an daban da Allah daban yake da Allah ba haɗe yake da Allah ba amma Allah ya raba shi ga kansa wannan na fa'idantar da to kenan abin na halittacce ne Allah ya halitta shi baitun lahi naƙatullahi abdullahi kitabullahi da sauransu muna tare ya ce walakin sai dai idza ƙala ƙa'ilin in wani mai magana ya ce ayyuma aslamu to cikin ma'anonin ga guda biyu fassarorin ga guda biyu ko kuwa amsoshin ga guda biyu da kunka ba su game da hadisin ba an ba da amsa biyu ba eh ayyuma aslamu wacce ce tafi kubuta alma'anar awwal ma'ana farko awai thani ko ma'ana ta biyu menene maganganu biyu da mun kai jiya game da inna Allah khalaqa adam game da aljawabul mufassal mun an yi magana biyu ko ta farko yace to ai don an ce inna Allah khalaqa adam ala suratihi ba wai duk abin da an ka jingina ba duk abin da an ka misalta da abu suka ɗaukar sifa tamaman ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari jama'a farko na 'yan aljanna za su shiga aljanna akan surar wata kenan surar wata tamaman aha a surar wata gami ga haske da kyalli da kyawu to ita magana farkon da an kai don haka don an ce inna Allah khalaqa adam ala surati Allah ya halicci adam akan sura ba ana nihin duk yadda sura Allah take haka ta adam take ba adam ya tara duk sura Allah ba shi ake nufi shi ita ce magana farkon da an kai ko madalla sannan magana ta biyu kuma magana ta biyu ya ce dama idafa ana akwai idafa wadda ana yin ta ne ta girmamawa kamar yadda Allah ya idabta ɗaki zuwa gare shi ya ce baitullahi ya idabta bawa zuwa gare shi ya ce abdullahi ya idabta taguwa zuwa gare ce naƙatullahi kaga idafa ce ta mi ta girmamawa su ne maganganu biyu da mun kai jiya na farko nuna cewa don an suranta abu don an ce abu kaza kamar sura ba shi ya nuna ya ɗauki siffa ta duka ba duk surorin nashi ya ɗauka magana ta biyu idafa ai tana iya zama ta girmamawa kawai shi ne ya ce to cikin maganganun biyu wacce ce ta zama aslam kulna sai mu ce alma'anar awwal aslam ma'anar farko ta yi zama aslam wacce ce ma'anar farko cewa ba don an suran an ce abuna akan sura abu shi ya nuna sun ɗauki surar duka guda ba ba ita ce magana farko ba madumna na ji muddin muna samun anna li zahirin lafzi masagan cewa zahirin lafazin da an ka suranta wani abu akan wani abu ma dumna na jidu muddin muna samun annan li zahirin lafzi cewa zahirin lafazi masagan yana da mazarta fil lugatil arabiya ga lugata larabci wa imkanan kuma yana daukuwa fil aqli ga hanka hankali na dauka kuma yana da dalili ga lugar larabci to dauka tai akan ma'anar farko yafi fal wajibu don haka abinda an wajibi hamlul kalami alai daukar maganar da an kai akai ne wa nahnu mu kuma wajanna mun samu annas sura cewa sura la yalzamu minha bai lizimta gare don an ce kaza yana akan sura kaza bai lizimta mumathalatu sura suratul ukhra don an ce abu kaza yana akan sura wannan bai lizimta a ce ya tara duk surar wancan da an ce yana akan sura tai muna tare wahina idan lokacin nan ya kunul aslam don haka cikin ma'anonin biyu wadda ta fi kukuta tana kasancewa an na hamilawu mu ɗauke shi ala zahiri akan zahirinsa don haka don an ce allah ya halicci annabi adam akan sura tai ba kan mu ɗauka cewa wadu sura allah adam ya tara ta fa'iza kulta in kacce mahiyar sura mecece sura allah ce ta kunu lillahi wadda take kasancewa ga allah waya kunu adam allah shi ko adam yana akanta wace sura ta ga allah wadda shi ma adam yana da irinta yanzu kamar da mun kace inna awwala zumratin yadkhuluna aljannata ala suratil qamari ba mun san sura wata wadda su wadanga jama'a da za shiga sun tara ba wace irin sura ce haske da kyalli da kyawu ita asura da sun ka tara ko to shi adam wace sura ta ta Allah wadda adam yake da ita kulna sai mu ce inna Allah ta'ala ai Allah madaukakin sarki lahu waje yana da fuska liwajhillahi inna ma nudimukum liwajhillahi kaga Allah yana da fuska adam na da fuska ko bai da yana da fuska wallahu aynun Allah yana da ijiya adam na da ido ko bai da wallahu yadu Allah yana da hannu habbiyu adam yana da hannu ko bai da wallahu rijulun ta'ala Allah yana Allah madaukakin sarki yana da kafa duk waɗannan surori ne da sun ka tabbata ga Allah ya suranta kai ne da su annabi ya suranta shi da su duk kuma Adam yana da su lakin sai dai la yalzamu bai lazimta an takuna hadhihi al-ashya waɗannan abubuwa su kasance mu mathilatan tamkacece ne lil insani ga dan Adam da an ka ce Allah na da huska kakka dauka irin huskar dan Adam da an ka ce yana da ido kakka ɗauka irin idon ɗan adam yana da hannu ba kakka ɗauka irin hannun ɗan yana da ƙawa kakka ɗauka irin ta ɗan adam muna tare fahu naka shay'un haka dai akwai wani abu mina shabahi na kamancece ne hannu da hannu gami sun kai kama ga suna lakin na hulesa ala sabilin matala sai dai ba a kan tafarki na kamancece ne ba hannun Allah ya yi kama da hannun ɗan adam ba shi aka nufi ba amma dai Allah yana da hannu shi ma ɗan adam yana da hannu in ka taya suranta Allah kana suranta shi da hannu haka ɗan adam in ka taya suranta kana suranta amma hannuwan ba ɗaya ba ne muna tare kama anna zumratul ula kamar yadda jama'a farko min ahlil janna na ya aljanna fiha shabahun suna da kamancece ne min alqamari suna da kama min alqamari da wata gami sun kai kama da wata ga haske da kyawo da kyalli lakin biduni mamasala sai dai ba ba, tare da tamkacece ne ba wa bi hadha yazduqu ma dhahaba ilayya ahlus sunna wal jamaa to da wannan ne ra'ayin da ahlus sunna wal jamaa sun ka tai akai ne yake gaskanta min anna jami'a sifatin laye na cewa dukkan siffofin Allah subhanahu wata'ala laysan mumathilatan bata kasance tamkacece ne a li sifatil makhluqi na ga siffa halittunsa ba siffofin da aga Allah wanda kuma halittun suna da ita to kakka dauka na Allah tamkan na, na halittunsa ne muna tare min gairi taharifin ba tare da ka jirkitar da lafazi ba kamar yadda ma jirkitarwa kai wala ta'dilin kun ba tare da ka kore lafazin ba ma gaba ɗaya kamar yadda suka yi ba a cewa Allah na da hannu ba a cewa Allah na da kafa ba ka shi at ta'dili tahrifi kuma hannun nan sai a bashi ma'anar baiwa yadullahi sai ka ce baiwa Allah haka tahriful kalimi wajhullahi sai a ce daraja Allah kai tahriful kalimi to kaga sai mu bar siffofin haka nan na ubangiji ba tare da mun yi taharifin su ba ba tare da kuma mun kore su ba wa min gairi takayifin kun ba tare da mun tambaya kaifa kanat hadhihi sifa ba shine takayifi wala tamthilin kun ba tare da min misal min misalta su ba mu dauka hannun da anka ce ga Allah irin na talakai ne ne ba tare da mun dauki haka nan ba Allah na da hannu wani irin hannu irin hannun Allah Allah na da kafa wacce irin kafa irin kafa Allah ba irin ta halittunsa ba shikenan kaga mun huta muna tare na ƙulu sai mu ce bitan fila aula da ina yake nasma'u kathiran min alkutub muna jin da yawan littattafai masu kawo magana game da asma'ullahi wa sifatihi allati na qara'u a littattafan da muke karatun su ya na suna cewa tashbihun suna amfani da kalmar tashbihi yu'abbiruna tashbiha suna amfani da kalmar tashbihi wahum yaqsiduna tamthila amma suna nihin misaltawa fa ayyuma awla shin cikin kalmomin ga guda biyu wacce ce tafi an nu'abbira bit tashbih mu yi amfani da kalmar tashbih aw nu'abbira bit tamthil ko ko mu yi amfani da kalmar tamthili na ƙulu sai mu ce bit tamfili aula mu yi amfani da kalmar tamfili ya fi bisa ga mu yi amfani da kalmar tashbihi awwalan saboda daluluwa da yawa dalili na farko annal qur'ana qur'ani kainai abbar bihi yayi amfani ne da kalmar tamfili inda yake cewa laysa kamithlihi shay'un kaga sai amfani da mithli babu wani abu kama da, kama da shi shi Allah wani cikin wata aya ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya ma Allah kiyo shi wa ma ba zalika da abin da ya kama da haka wa kullu ma abbara bihil qur'an duk ko abin da qur'ani yayi amfani da shi duk kalmar da qur'ani yayi amfani da ita fa huwa aula tafi cancanta mai amfani da ita min gairi daga watatta muna tare la'annana domin mu la najidu afsa ba za mu samu mafi fasaha ba min alqur'ani daga qur'ani akwai wani littafi da ya qur'ani fasaha to kaga ashe duk kalmar da ya amfani da ita ya kamata mu ma mu tsaya gare ta wala adallu haka ba za mu taba samun mafi kafa dalili ba abinda yafi kafa dalili alal ma'ana al murad akan ma'anar da ake nuni min alqur'ani kamar qur'ani wallahu a'lamu Allah shine mafi sani bima yuridu da abin da yake nufi min kalami na magana tai fatakuna muwafaqatul qur'an don haka dacewa da qur'ani sai ta zamo hiya sawabu shine addaidai don haka tunda alkur'ani yayi amfani da kalmar tamthili mu ma ita ya kamata mu rinka amfani da ita ba tashbihi ba fa nu'abbir don haka sai mu yi amfani bi nafi tamthili in za mu in za mu cewa sai mu ce za mu yi amfani ne da nafi tamthili ba mu ce nafi tashbihi ba ina fatar kun fahimta tamthili an ka hana misalta Allah da wani abu ba tashbihi ba kamanta Allah da wani abu domin akwai abubuwa zai yawa da Allah ya kama da halittunsa gare shi amma to abubuwan nan kada mu misalta su da irin na halittunsa kaga ashe kalmar tamthili ya kamata mu yi amfani da ita wurin koriya ba kalmar tashbihi ba Allah ya sa kun fahimci abin da ya kace madalla wa haka za fi kulle makanin hakan ga dai kowane wuri ba nan ɗaya ba fa inna muwafaqatan nassi dacewa da abin da ya zo ga nassi fil lafzi ga lafzi aw la yafi min zikir lafzin daga ambaton wani lafazi muradifin wanda mai haɗo wanda ake haɗawa tare da wancan au muqaribin koku wanda ya kusa ga wancan ga ma'ana muna tare dalili na farko kenan dalili na biyu dalili na farko na cewa amfani da kalmar tamthili ya fi bisa ga amfani da kalmar tashbihi dalili na biyu anna tashbiha cewa kalmar tashbihi inda ba adin nasu gun wasu mutane ya ani yana nahi ithbata sifa ta tabbatar da sifa da zaran kace Allah na da hannu sai ce ka gani mushabbihun shi yasa so kira mu mushabbiha ina fatar kun fahimta wala hadha yusammuna ahli sunna saboda haka yan bid'a ake kiran ahli sunna mushabbiha masu kamanta Allah da halittunsa tunda halittu na da hannu in mun ce Allah na da hannu sai su ce mun kamanta Allah da halittunsa fa idza qulna don haka in mun ka ce min gairi tashbihin kamanta Allah ba tare da yin tashbihi ba wa hadha rajul wancan mutumi la yafhamu min at-tajbih bai fahimta komai ga tashbihi illa ithbat as-sifati sai tabbatar da sifofi sara don haka zai zamo ka annana na ƙulu laukawun muna ce mai min gairi izbata sifatin in mun ka ce min gairi tashbihin kamar mun ce ba ta tabbatar da siffofi ga Allah ba fasara ma'anar tashbihi don haka ma'anar tashbihi zai zamo yuhimu yana nuna ma'ana fasidan ma'ana batatta fali hada saboda haka kanal udulu anhu aula kauce ma wannan kalma ta tashbihi yafi mu yi amfani da kalmar tamthili muna tare thalithan dalili na uku na cewa amfani da kalmar tamthili yafi bisa ga amfani da kalmar tashbihi anna nafi tashbihi ko da tashbihi alal idlaq sake in mun ce gaba dai ba a tashbihi gairu sahihi ba daidai bane la'anna ma min shay'ain domin babu wasu abubuwa biyu min al'ayan da cikin abubuwa aw min as-sifat ko da cikin siffofi illa wa bainahuma ishtirakun face tsakaninsu akwai tarayya min ba'dal ta wasu huskoki wal ishtiraku shi kuma tarayya nau'u tashabuhin nau'i ne na kamanceceniya falau na faitar tajbiha mutlaƙan don haka da ka kori tajbihi sakewa wai lakunta lalle da ka kasance na faita kulla ma yi shtarku fihul khaliku ya zan ka kori duk abin da mahalicci ya yi tarayya ciki ne wani makhluk da abin halitta fi shai'in ma cikin komi alhali ko akwai abubuwan da allah ya tarayya da su da halittunsa Allah yana da rai mu ma muna da rai Allah yana ji mu ma muna ji Allah yana da yana gani mu ma muna gani kaga waɗannan duka akwai tashbihi to in kace bi gairi tashbihin to duk irin waɗannan siffofin kenan ka kore su masalan misali alwujud samuwa yashtariku fi aslihi al-khaliq wal makhluq ga asalin samuwa da mahalicci Allah da abubuwan da ya halitta mu duk muna tarayya Allah samamme ne mu ma samammu ne haka yake ba haka yake ba kaga mun yi tarayya da ubangiji gare shi hadha nau'u ishtirakin wannan nau'i ne na tarayya wa nau'u tashabih kuma nau'i ne na na na, na tashbihi lakinna hunaka farqun sai dai an ce Allah samamme ne mu ma samammu ne samuwar Allah ɗaya take da samuwar mu ba ɗaya take ba madalla samuwar Allah ba ta da farko amma mu akwai lokacin da babu mu sannan samuwar Allah ba ta da ƙarshe amma mu akwai lokacin za a yi babu mu ina fatar kun fahimta ashe duk da yake mun yi tarayya ga siffa ta samuwa Allah saman mene mu ma halittun saman mu muke amma ga tamfili bai kamata a misalta samuwar mu da ta ubangiji ba ina fatar kun fahimta lakin hunaka farkun sai dai akwai bambanci bainal wujudai ni tsakanin samuwar biyu da tamu da ta ubangiji wujudul khaliqi wajibun samuwar mahalicci wajibi ce wa huwa wajibul wujudi kenan wa wujubul makhluqi samuwar taliki ko mumkinun wanda an mumkina ce kawai ba dole bane a samar da kai wa kadhalika sam'u hakan ga siffa ta ji Allah yana ji wa kana Allahu sami'an basira mu ma muna ji inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga dan game yadda Allah yake sami'an basira haka dan adam shi ma sami'an basira kaga mun yi tarayya da Allah ga wannan sifa ko waɗannan sifofi wa kadhalika sam'u hakan gaji fihi ishtiraku akwai tarayya ciki nai fal insanu lahu sam'un dan adam yana da ji wal khaliqu lahu sam'un shi ma mahalicci yana da ji lakin bainahu ma farqun sai dai da jinmu da na ubangiji ɗaya ne ba ɗaya bane domin baka ji sai da kunne da an dadi kunne baka ji amma shi Allah ba da kunne yake ji ba lakin bainahu ma farqun akwai bambanci tsakanin su lakin na asla wujudus sam'i sai dai asalin samuwar ji mushtarakun wanda ake tarayya ta tsakanin ubangiji da bayansa wa ma ila zalika da sauran siffofi dai to sai mu tsaya nan ko to don haka amfani da kalmar tamthili ya fi amfani da kalmar tashbihi in mun ka zo korewa Allah ya sa kun fahimci abin da ya kasun ya ce to madalla Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk